صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأمرك والخاتم وسبقنا سبيل الحق بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله لك قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna daɗa yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana ta juma'a yau muna sha biyar kenan ga watan rajab a hijira ta 1442 wanda ya yi daidai da 26 ga wata na biyu kenan miladiya 2021 inda za mu ci gaba da karatun littan a shifa bi tarihi kukul mustapha sallallahu alaihi wasallam a zawiya mu zawiya shekhu mu shekhu malu marwana lillahi ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatun wasi'a yau za mu yi zama kenan na 64 in ba manta ba muna cikin huskoki na ijazi na alkur'ani yadda kamar da aka yi a mukaddiman wannan fasali shi ne fasali na hudu ya yi bayani cewa alkur'ani yana mu'jiza aka tattara huskoki guda hudu mun ga huska ta farko muna cikin ta biyu wanda ke bayani bisa kan sura ta tsari wanda ke na ban mamaki na da kuma salo na magana irin ta alkur'ani yawa ba mu da babin ba lokaci ya yi halin shi shine zamu tashi yau inda yake cewa wal ijazu bi kulli wahidin min an-naw'ayn al-ijazu wal balagatu bi zatiha wal uslub al-gharib bi zatihi kullu wahidin minhuma naw'u ijazin ala tahqiq yace shi ijaz ijaz kamar da muke bayani kullun kamar wani tahaddi ne a annabi ba annabi zai aikata wani abu yace kuma ba wanda ya isa ya aikata irin wannan abu misali koko ya zo da wani abun da za a ce makaware su zo da irin shi kamar da qur'ani ya kace su zo da irin kamar qur'ani in in sun ce ba daga Allah yake ba tabaraka ta'ala to su zo da irin shi su zo da sura guda goma su zo da sura guda ɗaya ma ko yaya ma dai sun kasa to wannan shine ijaz an kawo an kawo ma mutum kalubale ya kasa ketarawa an ce ma in mutum ka to to shine ijabi to huskokin alkur'ani yake ijabi huskokin da dama ne su ne aka ce a tattare suna yi ana yi kumsa su cikin fuska guda hudu to muna cikin ta biyun ce shine aka ce wal ijazu bi kulli wahidin min an-naw'ain ijazi da kowane nau'i daga wannan nau'o'in guda biyu wanda su ne al-ijaz wal balaga takaita magana da kuma magana ta kasance cike da fasaha take da balaga wal uslubu da garibi bi zatihi da kuma salo wanda yake na ban mamaki wanda yake shi ma shi kadai kanshi kullu wahidin minhuma ma'ana kowane ɗaya daga cikin su su biyun nan da takaitawan magana wanda take cike da fasaha da kuma iya salon da kuma salon shi na alkurani na magana alkurani shi karan kanshi kowanne ne ɗaya daga kowane ɗaya daga cikinsu ijazun ala tahqiq kowane ɗaya daga cikinsu ijazi ne ijazi ne abusa abusa sakankan cewa abusa in za a yi bincike sai a ga kowanne ne ya isa ya kasa ya zama ijazi ba ma sai ka hada su duka biyun ba kowanne ne shi kadai ya isa a ce ya ka tunda kowanne ne ba a iya a yi magana wadda ba wanda zai iya magana takaitacciya ta kunshi ma'anoni da bayanai kamar yadda alkurani yake kun babu wanda ke iya kawo salo irin na alkurani kamar da muka bayani baya yadda zai jero in ma magana ce mai tsawo za a yi magana mai tsawo kuma ba tare da kosawa ba za a maimaita kisa amma ba mai karantawa yana jin wani daɗi na daban da kuma wani salo ko idan da aka yi maimaita za a kawo wani abu na daban shi ma dai ba tare da kosa ba dukan su wannan lam takdir arabu an li ityani bi wahid minhuma larabawa ba su iya sun kawo ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun ba irin na alqur'ani iz kullu wahidin kharijin an qudratiha domin kowane ɗaya daga cikin waɗannan ijazojin ya hita daga ikonta ma'ana ikon laraban kowanne ne ba su da ikon shi irin shi mubayinun li fasahatiha wa kalamiha kuma ya zama bamban da magana ta ana nin kabilar larabawa ke wa kalamiha da kuma zancen nasu li fasahatiha wa balagatiha ya zama ya sha bamban da irin fasaha tasu da kuma magana su kowanne ɗaya daga ciki ya sha bamban in za su kwatanta sai su ga wannan kai daban ne da nasu saboda haka kowa ma dole ya haƙura wa ila hadha zahaba ghayru wahidin min a'immatil muhaqqiqin alqadi yace zuwa wannan magana ce cewa kowanne nau'in nan cikin nau'i guda biyu ijazi ne mai zaman kanshi yace zahaba ghayru wahidin min a'immatil muhaqqiqin mutane da yawa kenan ba mutum guda ba mutane da dama sun tahi zuwa wannan cikin shugabanni masu haƙiƙance magana mu haƙiƙuna masu bincike na mai zurfi a cikin ilimi wa zama ba'adul muqtada bihim ila anna al-ijaza fi majmu'il balagati wal uslub amma yace sashen wa'anda suke su ma abin ayi koyi da su wa shugabannin sun tahi cikin cewa ijazi wannan ijazin yana tabbata ne cikin baki ɗayan su da balaga da usulubin da iya fasahar magana da kuma salon magana baki daya wa ta ala zalika bi qawlin tamujjuhu al-asma'u wa tanfiru minhu al-qulub yace amma masu wanda ya kawo irin wannan maganan ya kawo hujjoji waɗanda suke a bi qawlin tamujjuhu al-asma ya zo da magana wadda take wai kunnuwan mutane suna hurinza magana ma'ana ba sa kunnuwa ba sa karɓarta magana ce da aka yi kamar ba ta yi daɗi ba watan firo minin ƙulu kuma zukata su ma suna gudun magana ma'ana kawai dai ba samu karɓuwa ba magana mai kyau ce suke samun karɓuwa daga cikin zukata suna cewa ma kharaja min qalbi da kharajar qalbi abin da ya fito daga zuciya zuciya yake fadawa ma'ana magana wata ke karɓaɓɓiya da an hudu sai ka je kawai sai ka yi kawai tayi daidai to ita saboda wannan rashin dacewar magana ta su huje su yace kunnuwa ba su yi magana da nan da kyau ba ba su kama ta ba zukata ma hakan wa sahihu yace abin zance wanda yake mafi inganci ko mai inganci dai ma qaddamna shine abin da muka gabatar da shi cikin cewa kenan kowanne ne mu'jiza ne wal ilmu bi hadha kullihi daruratan wa qat'an da kuma kasancewan sanin haka larura ne mana yana zuwa kai tsaye kai tsaye mutum yana fahimta haka kuma a yanke ba tare da shakku ba wa man tafannana fi ulumil balagati wanda ya zama mutafannini a cikin ilimoma na balaga dai ta balaga ta laraba wanda ke balaga dai ta kunshi akalla shay'in ilimi guda uku aka sani na balaga ilmul badi ilmul maani da ilmul bayan ko yawa ilmul badi ilmul ma'ani ilmul bayan wannan ilmomi guda uku duka na balaga ne to wanda yayi zama mutafannini ya san waɗannan fannonin da kyau na balaga wa arhafa khafirahu wa lisanahu adabu hadhihi sina'ati kuma bancin haka adabu hadhihi sina'ati wannan abin da ke ma adab mu na ladabi ladabi na wannan sina'an na wannan aikin mana shi sanin kwarewa a cikin wannan ya ɗauke ta wata sana'a ce kasu shi abu in mutum ita abin da kima sana'a mutum abin da ka kware a kan shi kuma me in mutum ya mera shi sana'a kama ya zama aikinka ka ka kware a kanka a kan shi akwai abin da sai ka ba wani abin amma a ce wani ya maida abin nan sana'a shi ya maida hankali ba shi da gari abin ya kware a shi to wanda suka sana'a sana'a ta wannan ladabi ita ladabi wata kalma ce amma a larabci tana da faɗi sosai tana da manuna wani wani lokaci ma danganta ma da zamanin da aka ambace ta tun daga zamanin jahiliya har ya zuwa abin da ake mai asul abbas afani duka wani ne magana tana ta caccanzawa tana ma'anar tana caccanzawa wuri amma a tagace ce a jumlace ana ce mai ladabi dan shi ladabi wai ma'ana ba abu ababe da suke ba da ladabi in ma aka ce mutum yana ladabi ya iya magana kenan dan sa duk duke duken ka in zaka to magana ka dan baro magana kuma a wace har ba ta kana ladabi to mutum ladabi sai wanda ya kware a magana ya san magana da ake dama manya ya san magana da ake dama yara ya san magana ake dama kowanne ne kuma a kowane mukami akwai inda magana da ake inda ake bukata a yi bayani mai tsawo ya san wannan akwai inda ba a bukatar dogon magana ya sani to wannan shine ake ce ma yana cikin ladabi to kuma yana da kyau akwai wasu ɗabi'o'i kuma nagari kuma suna shigowa cikin ladabi kuma ɗabi'o'i bancin magana ba mutum ya zama zaƙin magana ba amma kuma bai da ɗabi'o'i nagari shi ma sai a ce bai da tabi'a sai a ce wannan bai da ladabi to su ma sun gamo da ɗabi'o'i in aka hada da da iya magana da ɗabi'o'i ina ga abin da zai saura ya hada ma'anar kalmar ladabin na a cikin larabci shine ilimi kuma duk mutum aka ce akwai lokacin da tun harko harkon anwani da ita ana nihin yawanci ɗabi'o'i na gari ne tun su jahiliya suna kiran an ce daga ma'aduba ne daga je idan su namu kai koma daina na adab da adab adab dai shine ake cewa adabin ana ta muna muna ji ko MBC ko sauran su kafafuin nan ba la wasu na ce adabi Hausa literature kenan wanda ake cewa literature da da abin da to amma ta literature yau shi a wajen larabci ba ta ga iya magana ba kawai farkon jahiliya suna kiran abinci ne daga ma'aduba ne abinci su saboda kyawun ɗabi'o'i na mutanen jahiliya mutum ba ka zuwa kai abinci ka ci kai kadai wani ma bai iya ci abinci kadai ya ci abinci dole sai ya kirawo jama'a shine yawa saboda wai suna karamci to kaga wannan dabi'a ce mai kyau ka kirawo mutane suna alfahari da wannan nan fil mushtati nad'u jafala wala tara al adibu minna yantaqiu mutum wanda ke da ladabi a cikin mu ba ta yawa kaga sai ya zabi wani da wani a'a cikin lokacin zahi da dari huta muke hurawa dan mutane su ga inda ake abinci su zo daga nesa ma bako ne kai in kaga wuta ka ce can wani an samu abinci ka zo kuma suna kiran mutane cikin wannan lokacin to wannan wannan kina aka zo zamanin musulunci ya zo sai aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadha alqur'ana ma'dubatu llahi fi ardi wannan alqur'anin abinci kabaki ne na ubangiji akan kasarsa fakulu min ma'dubati ku ci daga wannan kabaki na ubangiji shi ma har yanzu kamar ya kusan wancan an kirawo mutane to ana nan kuma aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato duk mutanen da suka zo na ko ina sai a ji annabi sallallahu alaihi yana musu yare na larabci irin nasu kamar da muke muke hudi kullun ko Hausa mu nan wurin anan kasan ma ta mu kadai Niger nan wurin Hausar da magaran ba ɗaya ce ba da tamaradi kuma tsake su munan garin tasawa kuma Hausar mu ta ta amma ta wa'ancan da wa'ancan ku tsake muke to amma amma mamaki ne duk wanda a ce in barantana wanda wanda ya zo daga Adar ko wani wanda ya zo daga Kano ko da ko'ina to sai a ji kawai duk shi ma'aiki sallallahu alaihi kamar haka ne duk wanda ya zo daga kowane bangare da cikin wani bangarorin sai rika musu Hausa irin tasu sai suke cewa sai na da suke sauran sabi ke cewa a ma'aikin Allah mu cikin mu ka tashi ka girma a cikin mu baka je wa'annan garuruwa wa'ansan kasashe na wa'ancan mutanen ba amma sai maga duk wanda ya zo kana mai yare irin nashi wani yaren ma ba ma fahimta ga kama a gaba za a ga irin wannan misali insha Allah wani yaren ma ba mu fahimta sai yake cewa addaba ni rabi fa asana ta'dibi ni ubangiji na ya ladabtar da ni ya kyauta ta ladabtarwa gare ni to kaga aka fahimci shi ma iya magana shi ma wani abu nake ne na ladabi to haka dai har zuwa lokacin da in sarakuna da masu hali suke ɗaukan malami malami ya ladabtan da ɗiyansu don farkon tun abinda ka sani tun lokacin jahiliya har zuwa musulunci a farkon shi shi shugaba dole ne bancin yana da kyakkyawan ɗabi'o'i na kiran mutane da kyauta da musamman karamcin nan shi duk inda ake bada nan ba a rasa mutane mun lokacin nan wanda ke bada wuce wuce mutane suke zuwa bancin wa'annan za a sami shi ya iya magana dole ya tashi zai hudu ba cikin mutane zai na da magana wadda kowa yana so shi ware shi saboda haka har lokacin da alifantin na musulunci aka mera shi kamar gado to kai sarki dole ka sa ɗiyanka a koya musu iya wannan magana saboda fa da ka kau aka zo da mutum sarki shi zai hudu ba kuma irin hudu ba ta mamacin wani sai ka rubuta ka zo da a'a kawai za ka zo ka yi diskur mai kyau yadda za a shuwaran ka in ba ka iya magana ba sai gani ana ta ana ta mutane suna baka suna ma mamaki ina ga za mu ko cikin nan wannan ina ba da misalin ɗaya daga cikin wasu halifofi irin wanda shi bai tsaye kai ai karatu shi sai mutum ya tsaye musamman ya mutum ka tashi gidan sarauta an da wadata da komi shi bai tsaye ya karatu ɗaya daga cikin wani wani wansu gidan sarauta kuma sai halifanci ya zo gare shi aka bashi in ya fara shi wani ba kawai yana yana yana shugaban shi in yayi sai ya gama ya gama rai in yayi in yayi wata magana sai ya gama rai kamar ya hordo shi ga membari kawai sama babu daɗi magana da kake hodi su wanda ya sa abin in kamar mun salimu ba larawa ne in mutum ya ta ya ta kwaba shi ba a ganewa amma su sai ka ji kamar in ji hautura take ta saka su da timfan suka kawai abin baka ji baka ji daɗin magana irin cikin shi ne cikin su yake cewa wani sai zo na cewa inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi wa malaikatuhu yawa zuna maka ce inna Allah wa malaikatuhu wanzu cikin mana wani bai san ko zai shiga yanzu ya kace kama babu wani ba wata matsala wani sai shi kawai ba wata matsala amma inna allaha a larabci wa mala'ikata ta wasa di sama ne wa mala'ikata hu in ka ce wa mala'ikatu ka ma harki tsarin mutum magana baka san ma mutum wanda san wanda ke shuwaran ka a larabci wanda san amana ya san da kamata a kama ka harki tsarin magana dole wannan yake yake irin wannan kurakuran to a takaice wannan shine ladabi shine da yake faɗi yake cewa wanda ko wani abu ne mai muhimmanci sosai dai ba wasu suna cewa yana kyau ana ƙara bayani don a fahimta amma so ke ni ko yana kallon mutane ina na wani mai wa'azi wanda wai aka jawo aya da aka jawo ayan nan aka yi ƙarshe kawai sai mutane su kama kawar Allahu akbar sai ce to ara mu gaba sun gane wannan wurin aka ce a kun ba gane ba to ni ma ina hadi ina kallon huskokin mutane su ma lalle naga suna jada kake na an gane sai sai ta gaba ba bayanin ƙarin ba ba bukatar dogon bayani abu haka ba akwai wani da aka yi ana cewa a larabci suna cewa wannan isamiyun wani izamiyun ne mutum yana gado a wai ɗabi'o'i wajen ɗabi'o'i wajen dattako ko ko daraja wani akwai daraja da mutum yake gado sai a ce wani izamiyun ne izamiyun daga izama ne kasusuwa a ya gada ne amma akwai kuma islamiyun wanda a'a shi karan kanshi yana da cancanta girman shi ma shi kanshi girman ne to shi ne ake cewa kaji isha abu zaka rarata nan yana bayyana ban shi bayyana cewa isamiyun izamiyun sharif al-asri ko in ya shiga wajen ko ko eh ma na su ya fi yawa shi isamiyun a karan kanshi shi ko ba baka san uwayen shi ba ko haka ko uwayen shi ba ba su kasance da suka zama ya isa kanshi sannan kun balle ya kada ma inda uwayen shi suke daga kabiran an kabir kowanne ne kamun ka kai wajen wanda ba ba bujin malami ba ba ma ka kaiwa babu su dukkan iyayen shaka to shi wannan abin da aka kalma asalin wannan isamiyu kin aka ce wannan cikin barwan sai wani sarki to yana tun ya tasa cikin gidan sarkin tare da iyan sarkin irin wannan ladabin da ake karantar da iyan shi ko mi aka karantar da su kaga malami ne na adabi har hatta da sukuwa sai an koya mai yara yayin da ake hawan doki da inda ake za a yi ma muhammadu zai yaki a sama to shi duk abin da koya sai tsaye shi wa dan gidan ba dan yana cikin balwai da yan bayi da sunansu kuma wajen karatu duk karatun da aka tsaya sai tsaye komi aka yi shi sai tsaye su sun shagala da harkar su kawai su ɗiyan sarki ne mun ba ana kai kai ana ce ka koya musu kana tsoron ma ka matsa musu da sarki ya yi wafati a masu aka tarar amma ya yi wasu ya ce to cikin ɗiyan nan nawa duka ba duka waɗanda suke girana jarrabawa za a yi sai wanda ya ce jarraba shi za a masarki yawwa ɓangaren iya hawan dokin nan da ɓangaren magana da ɓangaren ilimin duka wannan ɓangaren na ce sai an yau kowa kowa aka tambaya ta za a ce ina isam akwai wani isam ake ta yi in wajen ɓangaren ka za a sai dai isam hakan bai isa kuma shi ya iya to wajen bangaren ilimi kazawa a sai suka lujuna su a sai dai isam a tambayi isam a ce a shi ya iya karshe kawai suna ji suna gani sai isam ya kamata rote to shi daga na aka samu ake samu isamiyun izamiyun in izamiyun ne da kasusuwa kai gado ne kai kai dan gado ne an shi kashi kashin ka da kashin mahaifin ka hito amma shi isamiyun da karan kanshi ne shi ba daga uban shi uwan shi ba komai ne ba amma ya can yana cancanta karan kanshi to duka wannan ma'ana ce ta ladabi shi ne ce wanda ladabi a arhafahu arhafa wa arhafa khatirahu wa lisanahu adabu hazi sinati wanda ladabi ma'ana wannan ma'anonin da muka faɗi baki daya wanda suka sanya tunanin shi tunanin shi ma da harshen shi ya zama raƙiƙi shine arhafakin nan ya sanya shi yayi yayi laushi ya zama inda ake nema abu ne shaffaf abu mara kabri akwai kamar misali wani tsalle-tsalle ne ake ake so a yi to an yi sannan mutum mara jiki sosai to wai wanda shi wannan ladabin ya maida shi mara jiki saboda kamar ya darraba shi ya yi antirinan shi da kyau ya ce to wanda ya samu ladabi ya mai haka ya gyara tuntunin shi haka ne ya gyara harshen shi ya ce lam ya kafa alaihi maƙulla abinda muka waɗannan baya ɓoyuwa a gare shi ya san kenan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu da salon magana da fasahar magana kowanne ne ya isa na alkurani kowanne ne ba sai hada su bane ba suke ba da mu'jiza a kowanne ne ciki ya isa ya isa mu'jiza yace a wa qad ikhtalafa a'immatu ahli sunnati fi wajhi ajizihim anhum anhu yace to sannan bancin wannan jagororin ahli sunna sun yi sabani cikin wata cikin huskan gajiya wannan tasu ya ne cikin wata huska ce koko me dalili me huska yawa ta gajiya su ta me ya aka yi suka gajiyawa ya aka yi mutane abin nan na fasaha nan da ƙur'ani da salon na alƙur'ani ya aka yi laraba suka gajiya da ya sa suka gajiya ba su iya sun kawo gaba kamar shi ba fa aksaru hum yaquluna mafi yawansu suna cewa innahu mimma jumi'a fi quwwati jazalatihi a'a abin da yasa suka kasa yana cikin abin da aka tattara na daga ƙarfin ladafati ma'anihi ƙarƙarhin magana wadda take latifiya koko ma'ana wadda take latifiya ita ake ma'ana latifiya akwai ma'anar da misali za ta kamar ma'anar hidi take bayyana to akwai da kuma wadda mai zurfi to shine latifiya saboda ma'anonin shi masu zurfi ne wa'an suka ce saboda ma'anonin shi masu siri wani sa'ati alfazihi da kuma fasaha talafazin shi wanda babu rakaka ciki babu gwaranci a ciki saboda yadda lafazin suka kware suka zo saboda shi ne basu abu zo suka ce wa'annan su ne abin da sun ya suka kasa kuma wa husni nazmihi da kyawun tsarin shi wa ijazihi da kuma kyawun takaita maganar nan tashi wa badi'i ta'lifihi wa uslubi da kyakkyawan hada magana shi da salon salon magana shi suka ce la yasihu an yakuna fi maqduril bashar wannan ya sanya baya taiwa baya inganta ya kasance cikin iko ne na mutum dan adam wa annahu min babil khawariqil mumtani'ati an aqdaril khalqi kuma cewa shi yana cikin yana cikin babi na ababe masu keta ɗabi'a wanda suke almuta ne ake an akdaril harki ababe ne masu keta ɗabi'a wanda suke hana kansu daga iko na halitta baki ɗaya ma'ana duka halitta ba sa iya zuwa da irinsu kamar yace ka iya ilmuta ta mukarar rayar da matatu to yana cikin abubuwan da mutane ba su iya duk yanzu duk yanda aka ilimi ya zai kai kin nan a zirhi yanda ba ba wanda zai iya mai dawa da ranka wani mutum ya mutu shi kenan yanzu ilimi yana cikin abin da kenan ba abin ne wanda bai yiwa aha yace kuma wa qalbil asa da kuma canza sanda ta koma wani abu sanda ce ice ne ba ruwa ido ba a maida ta wani abu shi ma kamar kamar ta koma mata ko na abu sani wa tasbihil hasa da kuma a yi tsukunkuni tsakuwa da ya kuwa san ba magana take ba a yi tsukunkuni suna tasbihi suna subhanallah subhanallah tsakuwa ga sanan karike ga hannunka ana ji ko wani ji yace kamar irin wannan ne wayan suka ce kama wannan ne shine abin da ya sanya wai laraba suka kasa kawo shi abu ne wanda yake yana cikin tsarin abubuwan da halitta ba ta iya yi haka wannan shine kauli na farko mu rike shi amma yace wa zahaba shaykhu abul hasan ila annahu mimma yumkinu an yadkhula misluhu tata maqdurul bashar abul hasan al-ash'ari kenan a wanda aka sani shehin aqida wanda mafi yawan muke bi na wurin aqida al-ash'ari yake cewa ya tafi cikin cewa yumkinu an yadkhula misluhu tata maqdurul bashar kama wannan tana yi wa ya kasance karkashin iko na dan adam tana yi wa dan adam ya iya zuwa da haka misali duk wannan sifofin duk abin da aka wuce nan na fasaha nan da sauransu wanda aka na kwallon alkurani ya ce tana yi wa ɗan adam ya zo da su amma da ke haruwa ya ce wa yi kudiru humun lahu alai tana yi kuma allah ya ba su iko a kan su iya su zo da fasaha irin wannan walakin na sai dai sai dai cewa shi lam ya kuna haza wala ya kunu wannan bai kasance ba kuma ba zai kasance ba tana yi wa shi gani shi tana yi wa mutane su zo da irin wannan fasaha amma bai kasance kuma bai kasance ba yace me ma'rufa mana ahumullahu hadha wa ajjazahum anhum sai Allah ya hana su mutanen suna iya su da shi amma Allah ya hana su da su zo da shi kuma wa ajjazahum anhu ya gajiyar da su yasa suka kasa su zo da irin shi wa qala bihi jama'atu min ashabihi wa haka wa an su jama'a na daga cikin sahabban shi Abul Hasan al-Ashari kenan suka wadi wannan magana haka wala tariqaini fa ajzul arabi wannan kenan shine tace hanya ta biyu na farko suka ce kawai da mun irin tsarin yanda yake ba ta yi wada mun dai yayi kan tsarin zuwa shi na biyu Abul Hasan al-Ashari da su da shi da wansu sashi na na almajiran shi sun ce tana yiwa amma dai Allah ya hana ba su iyawa ko Allah ya hana abin ne ba yiwa saboda Allah ya hana yace to wa ala tariqaini fa ajzul arab anhu sabitun yace to dukan dai hanya guda biyu ko wancan ta farko ko ta biyu laraba baki dan su dai kasa wasu ta tabbata cewa sun kasa ba wanda dai ba wanda dai kawo kwatan kwatan shi yace wa qamatul hujjati alaihim bima yasihu an yakuna fi maqdurihim fi maqduril bashar a tsaida musu tsaida hujja akan su cikin zauwa da abinda a ce tana yiwa mutum ya zo da kamar shi a ce yana cikin ikon dan adam wata addinin da an yi a tubi misali qati'un kuma a kawa musu kalubale a ce su zo da kamar shi da an yi a tubi misali qati'un shi ma wani abu ne wanda ke yankakke mala yanke kowa ya san qur'ani ya ka musu ya ce su zo da shi kuma su zo da shi ba wa huwa ablaghu fi ta'jiz yace to wannan shine ma mafi kai gaya a cikin gajiya zuwa mana a ce abin kuna iya yi a ce to an yi ku kuna tamaka da fasaha an ji kuna da fasaha to ku zo da kwatan kwatan ne kuma ku kasa yace wannan yake kai gaya a cikin gajiyawa da nan kama mu'jiza ta bayyana ma to an ji suna iya amma sun kasa sun kasa su kuma a harabi taqri'i shine mafi cancanta da zargi zargin in aka zarge su a nan wurin a an kwasa kawo na su a ce ku zo ku kawo irin shin kuna iya mutum a sa mutane a ba su magana wadda za su sa su za su hasala su yi hushi su tunzura su kawo wannan ya yi ba da hushi kuna iyawa a ce ku yi ku kasa yace wali tijaju bi maji'i basharin mislihim bi shay'in laysa min qudratil bashari lazim sannan kawai hujja da cewa wani mutum mutum ne suna ganin mutum ne dan adam ne kamar su ya zo da wani abu bi maji'i basharin mislihim da zawa da wani dan adam kwatankwacin su bishayin da wani abu wanda yake laisa min qudratil bashar ya yi daga cikin kudura ta dan adam lazimu shi ma ya tabbata gare su ba su kawo da shi ba kuma waye zo da shi wanda suke ganin mutum ya suna cewa mutum ne ma mutum ne kamun eh mutum ne kamun gashi shi ya zo da abun to kuma ku zo da shi ku zo da kamar kwatan kwatan shi wa huwa abharu ayati wannan shine mafi rinjayar aya kuma wa aka mahu dalalatin shi ma dai mafi ita ce mafi rinjaya e dalala ma'ana ce wadda take mafi in an lura da wannan ma'anai kamar tahiri tana tahirin jayar tana tana cikin ma'anarta shi mutum ne ya zo da wani abin da kuke ganin ku kuna iyawa ya ce ku zo da kwatankwacin shi amma kun kasa ku zo da shi to wannan ya yi zama aya ya yi zama mu'jiza wa ala kulli halin fama an fama atau fi zalika bi maqalin yace to ta kowane hali dai basu zo da wata magana ba fi zalika a cikin wannan bal sabaru alal jala'i kawai bar ma dai sun yi hakuri akan hita an kore su a wurin shi kamar da kama yahuda na bari kore zane ko walula an kataba Allah alimul jala ko la'azab la'azabna fi fi dunya ko wal ko yaji qur'ani cikin suratul hashr walula an kataba alimul jala ba dan mun ma wajabta musu ba hita kawai karshe da aka yi sarkin su aka tsare su suka ba ba mauta sai suka dai aka yi sulhu da su kawai su hita kowa ya ɗauki ɗan abin da ke ɗauka ya so an kore su daga cikin inda suke gidan nasu shi na kuma na musulmi da abin da suka bari da gonakansu da wansu dabbobin su tunda ba ka iya kora abin da kawai kake ɗauka ka zaka tayar da shi to suna ji suna gani su yahudawan suna cikin wanda suka kafirce suka suke musan alqur'anin cewa ko daga Allah yake ko suka musan ma a kisa sallallahu an kawo musu hujjoji cewa to ku kawo in kun ce ba gaskiya bane ku kawo sun kasa suna yi suna gani suka hakuri kan wannan kore suka huta kuma wal qatl haka kafaran maka suna yi suna gani an ce su kawo kwatankwaci su kasa dole karshe aka kashe su a yakuna irin su badar suna yi suna gani wa tajarra'u kasati saghar kuma suka kwankwadi kofofi wanda suke cike da wulakanci kaskanci wa zulli da wulakanci wa kanu min shumukhil unufi ko wa kanu min shumukhil min shumukhil unufi wa ibatu dayn bi haythu la yu'thiruna dhalika ikhtiyara su ko sun kasance game da shumukhil anshi daga karan hanci girman kai irin nasu wa ibatu dayn da kuma kin zalunci yanda suka kai ya kai inda la yusiruna zalika ikhtiyaran ba cewa a ce dan zaɓin kansu sun zaɓi wannan a kawunansu sun zaba da kashe su sun zaba da kora su da gidajen su inda suna da wani dama wanda za su su karyata wannan mu'jiza da sun yi sun huta wala yardawnahu illa tiraran kasan ba sa kuma yarda da wannan sai tilas wa illa in ko ba haka fal mu'aradatu law kanat min qudarihim da ce mu'arada ne opposition ne a ce mata adawa to amma ita adawa ita an fassara ta yawa shi ita kamar sabani ba shine opposition yawa shi magana opposition kamar shi ma da ake faɗin ake ake fassara ta da adawa adawa nan kalma ta larabci an fata ne adawa wanda wanda wanda ake yi da ita a Hausa misali ita adawa ke yi a ce adawa adawa ai ita ko ai ai adawa ba ba ba ke yaba cewa yawa kalma ta larabci adawa to ita ita dai opposition kawai mutum kuna ana gabas kuna yamma kaga wannan yawa sabanin sabanin ta wannan ko na ra'ayi yawa wa illa fal mu'aratu law kanat min qadrihim da inda irin wannan sabanin ya kasance daga cikin kudarsu kudar innan jami'in kudura ne kudarihim yana cikin kudurorin da kudura kudura da Allah ya ba su inda suna isa saba Qur'ani ya ce ba a iya yi sai su sai su yi shine adawa shine shine sabanin ake ta mu'arada inda suna iya yi wa shughul wa shughul biha ahwanu alaihim da kuma shagalta su shagaltu da ita wannan wannan wannan sabanin ai yahiye musu sauki da ce dole sun kasa kuma an kore su an ci galaba akan su a yaki wa asra'u bin nujhi kuma wannan shine mafi sauki a cikin rambanta gare su wa qat'il uzri da kuma yanke uzri wa ifhamil khasmi da kuma samun rinjaye kan abokin jayayya ladaihim a wurin su inda suna iya da sun yi wannan wa hum mimman lahum qudratun ala al-kalam su ko suna cikin wa'anda Allah ya ba su kudura kan iya magana wa qudwatun fil ma'rifati su kuma abun biya ne jagorori ne sai da abu bayan su a cikin sani a cikin sani fil ma'rifati bi a cikin sani da kwarewa da magana li jamila nami a cikin baki ɗayan mata da kai su abin biya suke abin abi su suke ba suke bi ba su abin abi su suke a cikin talikai baki da game da iya magana da sanin magana da kwarewa akan iya magana salon magana mun dan bada misali kwakin kwakin baya irin wannan wanda in ka diba kowane yare za ka kawo sai gani baya kai bai kai rishe su ban yi tura bai kai karhin larabcin ba to iya magana dole sai da abu biyo bayan su to duk iya magana ta da su sun kasa su kawo kamar kamar da alquran wa ma minhum illa man jahada jahadahu ba a samu babu wani ɗaya daga cikin su masu musannan sai face mutum ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarin shi wastan faza ma inda wufi ikhfa'i zuhuri idfa'i nuri kuma ya ƙarar da duk abin da yake da na ƙarfi cikin ya ga ya ɓuyar da bayyana ta hasken kuma da bicewa ta hasken musulunci sun yi ƙoƙarin da za su bice hasken musulunci ne baki da abajin shi sun yi sun kasa fama jalau fi zalika kabi'atan min banati shifayi ba su iya sun bayyana da daidai da kalima ɗaya ba wadda za ta yi zuwa daga bakinsu wadda za ta nuna saɓanin abin da alkur'ani yake hudu duk iya maganar ta su wala a tau bi nutfatin min ma'ini ma'amiyayin ba su iya sun zo da daidai da ɗigo guda ba daga cikin daɗaɗen ruwayensu na magana ma a tulil amari tare da tsawon zamanin da aka ɗauka ana kiran nasu wannan ma'aiki sallallahu alaihi shekara 23 yana kira zuwa ga musulunci tun farkon musulunci har zuwa barin duniya kenan wa kasratul adadi da kuma yawan yawan nasu yawan adadin su kenan wa tazahirul walidi wa ma walada da kuma taimakekeniya ta walidi ma'aifi wa ma walada da abin da ya yiwa diya diya su taimaka ma uwaye duka hadin duka an kasa bal bari dai ablasu sun yanke kamuna fa mana basu basi da basi wadi ai mata kallon wasi magana ba basi wadi wata kalma daidai guda ɗaya ba wa muni'u fanqatahu kuma aka hana su an hane su Allah ya hana su zo su ka kawo wannan kwatan kwatan wannan fanqatahu sai suka yanke fanqatahu sai suka yanke daga kawo kutan kutan alqur'ani fa hadhani naw'ani min ijazi wannan nau'o'in guda biyu yana cikin mu'jiza ta alqur'ani wannan na na usulubi na iya magana yanda dole su kware ga sun kasa kawo iya magana a cikin ta alkurani dole su suka kware sun kasa kawo irin salo na alkurani yace to wannan duka nau'i ne na na na na na ina ijabi sai huska ta gaba wannan ita ce huska ta biyu inda alkurani yake mu'jiza to shine malam yi wannan sai shi ma sai mata fasali na daban al-fasl sadis fasali na shida al-ikhbaru an al-ghaib shi ko wannan huska ce ta daban ita ma wadda hallau kalubale ne ga dumasu muso wanda in mutum yace ba qur'ani ba gaskiya bane shi ma kawai irin wannan ne da wannan al-ikhbar an al-ghaib ba da labari daga gaibu gaibu daga gaba ya gaibu ne fakuwa abinda baka gani shine ya zama gaibi gare ka to ababen da suke fakuwa wanda suke gaibu gare mu suna da yawa misali abin da ya wuce wanda ba mu nake ya zama gaibu gare mu abinda yanzu ba ma wai mu ce kakanni ko nan da shekara dubu ko shekara nan da abinda ma'aifan ma suka yi wanda ba gaban mu aka yi ba an yi ababe da dama in ba labari aka ba mu ba gaibu ne gare mu ba mu sani wai sai sun ba mu labari to qur'ani yana da irin wannan sannan akwai abin da zai zo gaba shi ma gaibu ne shi ma ban ba mu labari to Qur'ani ya ba labari ko abin ya zo sannan akwai gaibu Qur'ani ya ba labari har abin da ke cikin zukatan mutane irin zama muna hukai yanda suke suna abin da suke sa a ransu sai Qur'ani sai ya fallasa su ba muna hukai ba har mu'mini za mu gani cikin wasu yaƙoƙi irin yaƙin badar su mu'mini sun so Allah ya musu alƙawari za su samu galaba jama'a guda biyu ko jama'an jama'an Abu Sufyan da ya to daga Sham da kasuwanci za su samu Allah dai ce za ku samu guda biyu jama'a jama'a guda biyu sai ɗayan su za ku za ku ci nasara ko wancan ko wannan din da yanda aka yi wa'an suna daga hannun guda biyu a cewa duka nasara ce ko nan ko nan ko ko rai ko mutuwa duka dai nasara ne ma'ana in wancan ne in kuka samu Abu Sufyan ya taho da konva kafira karabka ta ta kafiran Makka da dukiyoyin su masu dimbin yawa to ko dai ku samu wannan ko ko an samu labari an su sun samu labari ga rinduna ta maki sallallahu alaihi wasallam daga Madina suna so su tare su Abu Sufyan ya aika an gida makawurai sun tattaro adadin su da jama'an su su ma sun hito dan su kare dukiyoyin su to su ma aka hida masu musulmai da wayi ta hanyar wayi an san da su za ku samu daya za ku riba ta zaku ci amma riban daya ko wa'ancan ko wa'annan in wajen kawaran ne in za ku kama su ku ci riban su amma ai sai an gumurzu sai an hada jiki sai an yaki ba wara dike gare shi ba to su a cikin zukata su ba hadi suke ba ba shawara saka aka ce masa wace kuke so a Allah ya ce wa tawadduna ghayr zati shukati an takun lakum ku kuna neman wanda ba ta da kaya shine ne wannan da ya tsatsa abu zuwa to kaga har wannan alkurani yayi bayyana abin da ke cikin zakatansu to wannan duka nau'i ne na gaibi wanda ke tabbatar da alkur'an nan mu'jiza ne in ba mu'jiza ba wai sai ya san wani abubuwan da suke mutum ne tare ku wuce gashi amma sai ya baku labari abin da aka yi tan kamar da mai alburda yake cewa lam taqtarin bi zamani wa hayya tukhbiruna anil ma'adi wa ana adim wa ana irmi ita mu'jiza ta alqur'ani ba ta yi tarayya qur'ani bai tarayya da zamani ba da wa'ansu abin da suka wuce amma sai ga ta mu'jiza tana ba mu labari na adawa da aka yi can suka wuce da kuma an adim wani suna an ma'adi tana ba mu labari kai ba ma zancen wannan wanda suka wuce gina sa'adawa kuma da abinda ma'ad makoma lahira aljanna ko wuta ga qur'ani take yake labarin aljanna aljanna ko wuta ga yanda suke wani irin yi da kuma irin duk gashi nan to haka qur'ani yake wannan to irin wannan shine abin da wannan fasalan zai bayani yace alwajhu salis huska ta uku min ijazi na daga ijazi man tawa alaihi min ikhbari bil mughayyibati shine abinda alqur'ani ya taro ya nado shi ya ya nade a tattare da shi min al-ikhbari bil mughayibati daga bayan labari daga ababan da suka faku wa ma lam yakun da abin da bai kasance ba wa lam yaqa kun bi abku ba fa wujida kama warada sai aka same shi kamar yanda yazo a cikin alqur'ani alal wajhi allazi akhbara absahu suka da alqur'ani ban labari ka kauli ta'ala tabakarin Allah tabaraka ta'ala yace da yace da tarkulan masjidil haram insha Allah aminina muhallikina rusukum wa qasirina takafun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya ba labari yace ya faɗi ga shi ƙur'ani ya ce da tarkuran masjid al-harama lokacin da mutane suke madina ƙarhinsu bai kai ba har sun je ma sun taɓa taya suna so su je su yi umara a bar su je su yi umara kawai su je su yi dawafi su yi yanka dabbobi yadda ake yi su dawo kawai suka ce ina abu ko isa ba an sai da aka ɗauki aka yi sulhu abin da ke sulhu da biya musulmi suka suka karbi sharɗin da aka gita musu sai nan da shekara kaza sai bayan kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ana cikin wannan yanayi ana ganin kawai suna ganin su suka yi ƙarfi ko ma an je yakin ma dai a yi kare shi ni ibili shi ne wata rana musulmi su yi nasara wata rana kawai su yi nasara sai ƙur'ani ba labari ai la tadkhulan al muslimin wallahi za ku shiga ɗakin Allah mai alhurma kuma ba wai shiga da ƙari ba diji ba duk yawan kafaran nan da ake suka gari ya za ku shiga amina la tarkul masjid harama insha Allah in Allah ya so za ku shiga wannan amma insha Allah maluma sun yi bayanai akan wannan aka Allah ke ba labarin amma yace insha Allah in Allah ya so to yayin Allah ya so akwai wani kamar abin da tuwa suke cewa duka a ce akwai wani kamar duk wani shakku ciki ba shakku bane malama suka ce akwai wasu shakku guda hudu insha Allah a na farko in Allah ya so ta'aliman wannan karantarwa ne ga mu wanda muka imani da alkurani in za ka abu ka ce in Allah ya so ka saba cewa in Allah ya so abin da za a yi na biyu suka ce ima'an ala'ana wula ya jibu Allah ya shi'un wani nuni ne zuwa cewa ba abin da ke wajen sa fuskan Allah ya Allah ya ce za a yi amma ba wai dole ne sai an yi in ya ce ya wata ba ba abin da ke dole ga Allah na uku suka ce talmihan wani irin ishara ce wadda take boye kamar da muke da zuwa ce isharo isharori kala kala ne wannan ishara wannan nuni ne gashi wannan na cewa Allah ho abin da ya gara maki la yajibu alaihi shi ba abin da ke wajaba kan Allah shine ma ai zaka ga wanda suka san Allah su yi tsoron Allah wannan bancin kamar da muke da cikin nan Allah ya ma annabi suna alƙawari za ku cin galaba daya daga cikin ɗaya guda biyu nan kowa ko jama'a ta ko dukiya ko kuma jama'a amma annabi su san da ya kama addu'a yana ta addu'a Allah in karin jayar da kafirai buskan wa'annan jama'a ba an koma bauta bauta mutum kasa ba yana ta addu'a yana sai da Abubakar sai na Abubakar ya sani yazo ya lashe annabi sallallahu alaihi wasallam a'a Allah bai kuma yatar da kai Allah zai amsa yanda Allah saboda sanin Allah wane ne Allah yau shi ba hawa dole bane fa ya lalle ma alƙawari to inda ya bai wa za ta mashi la yusu Allah mai fa'al shi wanda ba a tambaye shi Allah dan yake a'a to saboda haka shine wannan magana ta biyu wannan shi wani ishara ce ta wannan kamar nuni ne amma akwai wata karamar ishara wata ishara da take boye shine cewa wannan Allah yake za a yi wani lokaci ne kowa zai kai a lokacin wannan fatahu makka ne sai shekara ta takwas aka yi shi lokacin da ana asabka shekara nawa kamun lokacin mutane nawa an yi wasu yakuna kamun lokacin wa sun mutu wa sun yi rashin lafiya wa su suna nan raye ma amma wani abu ya sanya wata uzuri ya sanya ba da su za a shiga ba amma kuma da yake bayani ai ku duka mun duka musulmi ake na zamani da tadkulun da musulmi zaran insha Allah aminina to shi ma wata wata ishara ce take oyayya wai kisa ka ce insha Allah wannan a insha Allah ba kenan wa sun da ku wa su ba sun kala ba su ba sun gari ba karshe na hudu malama suka ce a me ma suka hudu insha Allah da tarkunan musu yara mu insha Allah aminina muhallikina ruzukum yawa suka ce hikaya ce ai ayata ta da karsa raka Allah ainihin abun ainihin ayyukan sa da karsa raka Allah rasulahu ru'ya bil haqi da karsa raka Allah rasulahu ru'ya bil haqi Allah ya gaskata wa ma'aikin shi ru'ya bil haqi gani na maholiki wanda ke na gaskiya niye wannan ganin na maholiki wanda ke na gaskiya shine cewa lalle za ku shiga makka kuna amintattu amintattu muhallikina rusakum wa qasina la takhafun kuna masu aske gawan su aske gansu sun yi tali wa su sun rage gashin su ba zantan tsoro kuma wanda kuka hotakin nan kowa da ɗaya ɗaya ɗaya kuka gudu kuka hijira a ɓoye in ba sai na umara ta ba wanda hijira a alanan a bayani kowa a ɓoye ana neman ku a kashe ku za ku gomo ku shiga yanzu amintattu sai ma dai su masu neman su kashe ku suna su ne za su neman ma mafaka a lokacin da suna neman su boye sai in sai wanda kuka ba su mafaka wannan annabi sallallahu alaihi mawliki haka yi shine Allah ya tabbata yace eh a mawlikin nan abin haka ne gaskiya ta bada masu mawlikin annabawa gaskiya ne to sai malaman magana ta wuri suka ce ai insha Allah wannan suka ce hikaya ce ta malakul ru'ya kamar yanda shi ita mawaliki mawaliki Allah mala'ika ke sanya ake wakiltawa ya sama mawalikin nan kaga kaza kai kaza shi ma Allah ya koshi ke dama to shi mala'ikan mala'ikun shi shi mala'ikan shine ya hida haka yace insha Allah eh shi ma irin nashi tsorana da sanin Allah yace insha Allah to shi ma wajen wadin sai aka haka yi to ai Qur'ani yana hudan ina ina sai hudu magana kamar yanda wanda ya faɗi kamar in mutum ne in ƙurani yana kai kawai zo labarin sai ya faɗi kamar yanda wanda ake labarin nashi ya faɗi wala da dama ko ita wa annabi maryam ba ta ba a falan ma wadata ha alif rabbi inni wadatu wa unsa walla alai ma wadat wa laysa zakaru kal unsa sai aka wadi yanda ta wadi take wadi yanda ta wadi sai ta ta shiga ta ce ta shiga ko ko haka ko kafaran ko musulmi da yawo ranar arba'in sai shi ne haka ya tawa a wadi yanda mutum ya wadi malaya shi wanga shi wanga bace ai ba qala ana rabbukum al'ala abin da ya wadi fir'auna haka haka qur'ani yace ya ce kaza ana rabbukum al'ala ko ko abin da Allah ya wadi ma ya wadi aka ji annabi Musa yayi wajen itaciya qala ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata zikri wannan shine da hikaya haka yi to magana yanda to shi ma nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani ya haikaito abinda wannan mala'ikan na ruya faɗi saboda haka ne aka ce insha Allah wai dalilin faɗi insha Allah ne ma da sufan masu kyau shi ko Allah shi komai na Allah tabaraka ta'ala shi ke kayansa ya wakilta mala'iku ababe da dama har abinda kake zo da wanda baka so mala'iku ake sanya wa su yi a wajen tafsirin wata ayatu ko an dake cewa a Allah yana rike da sammai da kasai ba da rikon da yake musu ba da kamar sun kaukin nan an ta zula kin suna kawo kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana annabi Musa alaihi salam ina cikin jama'a shi sai yake bayyana musu wa'azi sai ya darsu a ran shi wai Allah ko yana barci shi a ran shi abin ya zo ko Allah na barci ko ko ai shi da ke kasar lamarin Allah ba wai lokaci guda ake sanar da mutum komai ba yawa to yi lokacin shi yana gabe bai yana kashe wacce ah wai Allah yana barci ko bai barci shi lamar Allah yana da babunga wato da yawan nan tunanin shi kenan sai Allah ya turo mala'ika a cikin hadisi ce mala'ika a haka hana shi barci kwana uku kwana uku bai barci ba to kwana uku sai aka zo aka ce aka turo mai wani mala'ika ce to yanzu ya zo mai da wa'ansu kwalabe guda biyu cike da ruwa ko ce da ruwa cikinta abin da ake so aka ce ka rike ka rike wannan ka zama na ka rike su kar ka saki su zuba kar ka saki su mashi kar ka saki su shi kenan abin da aka bashi kenan bantin ya kwana uku bai barci ba shi kenan ya zama na rike zuwa can genge din ya zo wani sai karin kwalaban sun haɗu sai yake zada shi ana haka yana tsaye zabura ya tashi ana haka kayi da barci ya barci malam kawai ya buga su suka mutu ya kwanje kawai barci gamar shi bai sani ba kawai kwalaban sun mutu ruwan sun zube shi bai masa inda ake fito wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai ya buga min misali to kai yanzu Allah da yake rike da sammai baki ɗaya da kasir yayin ya gangadi ke shi sakwa ne shi cikin alqur'ani cikin ayan nan wanda aka ce sai ko ta aya hada tauhidi ayatul kursi yake cewa la ta'khudhu sinatu wala nau daidai da gangadi bai kama Allah ballan tana barci gangadi ma ba san ba ba barci ba na Allah in ya barci to ku shi ke rike da komai da komai kenan komai ko sai gami ne samar sai ta gami kasa to shi aka bashi misali da yadda zai zai gane kin to abin da sanaka wannan shi da aka ce mala'ika Allah ya tsure mala'ika ya hada barci ba wai gane shi kawai barcin kana son kai barci sai an gara ma kai barci kuma ga za a tsure mala'ika kai barcin kuma kai barcin abin ashe abin da kake gani ma a ruyan shi ma wani mala'ika ne yake akwai mala'ika mai kawo ma mawarkin to shi ne aka ce magana ta aka ce wannan hikaya ce ta mala'ika shi wanda ke na wanda yake da ma annabi sallallahu wannan sakon na mauliki shi ne ta insha Allah za ku shiga makka in Allah ya so amina kuna amintatu muhalliki da rusa kuna masu aske kawunan ku wa muqassi na kuma ko kuna masu eh a rarrage gashin la ta kafu na ba ku tsoron komai wannan abin bai zo ba lokacin aka bayyana nafi na kamar da muku suna cikin halin tsoro sai kuma ga lokaci ya zo kuma sai suka shiga makka kamar yadda aka wadi wa qawlihi ta'ala da fara Allah madgin sarki da yanda ya ce wa hum min ba'di ghalibin sayaghlibun su bayan an rajaye su a sannu za su rinjaya wannan ishara ce zuwa abin da ya abu wato farkon suratul rum Allah tabaraka ta'ala ce alif lam mim gulibatul rum fi adin nard wa min ba'di ghalib sayaghribun fi bidi sini lillahi al'amru min qablu min ba'd da yace Allah lokacin da yaki aka yi tsakanin rumawa da farisawa su rumawa kiristoci ne mutanen rom kiristoci ne ma'abuta littafi kenan farisawa majusawa ne maguzawa ba littafi kafirai kamar irin kafar maka da aka yi su mutanen farisa lokacin sai suka yi rinjayi sai suka rinjayi rumawa ma'abuta littafi kiristoci don kafar maka suka fi jin daɗi a yi gashi masu ƴan uwansu ne irin wanda suka ce an saba gwamnati littafi daga sama ga sun an rinjaye su ka gani mutanenmu su suka yi rinjayi suke ta waɗin suna jin daɗi suna haka suna to suna cikin haka sai Allah sauka da wani ai eh an gulbatul ruh an yi rinjayar ruh kai amma wa hum min ba'di ghalibin sai ghalibun bayan rinjayar da aka musu su ma za su samu za su yi rinjaye alqur'ani da precision yace fi bidi isnin cikin wa'ansu ɗan shekaru cikin wa'ansu ɗan shekaru za su yi rinjaye sai na abubakar da jona sai ya ce yace to wannan farin cikin da kuke murna ku ta koma ciki rumawa wallahi sai sun yi rijaye kansu waye ce ma eh wallahi sai sun koma su yanzu gaban nan za su yi su za su yi rijaye ai nan da shekara uku za su yi rijaye ni sai na buka da wani wani kafirin nan ubay bin khalaf yace a a to to ai modi lokacin nan ai modi bata bata zaba ga sauka ba shikenan aka sanya raƙuma taguwa manyan tagoyi na kirki kalus suna da tufofi da dama dai tagoyi wanda ake shi da su guda goma goma in sai na abubakar ya yi gaskiya shi za a ba taguwa guda goma in ko wancan ya yi gaskiya ya ba shi yana ta jika goma taguwa guda goma sai sai na abubakar ya zuwa damu a ki sallallahu alaihi ga wanda muka yi da kafirin nan ubay bin khalaf sai ce eh ai Allah ce wa yi bidi isini cikin yan shekaru bidi yakin nan a larabci yana yin daga shekara uku zuwa shekara tara sai shi ne ce to a to shi kenan sai sai na bakar sai koma yace mai to yanzu yana za yi ba shekara tara ba ba shekara uku ba nan cikin shekara tara za a yi rinjaye in kana so na ƙara wannan tagoni guda ɗari zan baka a ƙara su a ƙara lokaci a ƙara lokaci a ƙara tagoni yace na yarda daga nan shekara shekara uku zuwa shekara tara in ba su yi rinjaye ba wuru ma in ba su yi rinjaye ba shi kenan sai ka bani tagonin guda ɗari za ka bani sai kenan yau haka ko aka yi abin sai ya tabbata shi wata tsafa iman da wani abu ka siddiq ai baban zaki ce ne a siddiq din ba shi kawai gaskata wa qur'ani yace kawai zan ko abu an kare an gama shi wannan khalab a yakin uhudu ma aka ya mutu aka halaka shi yaga uhudu kuma shekara ta uku ce bayan bayan hijira to ku shi ko wannan sai daga bayan wannan lokacin shi wannan shi bil munasaba shine wanda ake cewa shi kadai wanda ake tarihi ke nuna cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe da hannun shi shi wannan khalaf din shi ma alƙawari da doka shi sai ya kashe ma aiki sallallahu alaihi wasallam yake hada ma da sallallahu ni zan kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallam kai da ma ka to ni zan kashe ka saboda mutanen nan kusan kahurci daban su da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi sun imani sun wasan baya ko bai gushe sai ya tabbata da suka je wajen yakin yana ta neman shi kawai ya daman da aka ce za a yakin ma ya tanadi abin hawa in garman dokin shi ya yi tanadin ya sa ma mashin shi ne ya sa mai goba wadda dahi wanda zai don da da ya kwashi ne mutum mutum ya mutu amma da aka zo kawai shi kun ba kowa ya sha ne kai ba kawai nema yake daidaici ma ake sanan kawai shiya ya jefa mai annabi sallallahu alaihi ya lura da shi da ya jefa mai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana an bu mantawa ba ko mashin wani ya tsaya masa da ya je shi sai sai ya shafte shi shafte shi ba hawai ba hawai wani suke shi ba aka ya mai rauni kawai take sai aka jana ta ya kashe ni ya kashe ni a kashe kai ba abin ga na ba za ka babu bai kashe ka ba ba dan kurji ne ba ba ya ce da mushin zai kashe ni ba ai ya kawai sai ya kashe ni sun imani tunda annabi ya ce zai kashe shi kawai ya imani ko sai ya kashe shi kawai shi ne zai kashe an ce ba fa mutuwa ba a lokacin amma da aka koma bisa hanya bisa hanya ya mutu kamun ya kai kawai ya wannan to wannan da ya mutu bayan ya mutu sai ku aka yi suka sake da saka sake gwabzawa tsakanin rumawa da farisawa rumawan kamar da alkuran ya hudu sai suka yi rinjaye fuskan farisawa to lokacin nan sai shi ko ya mutu abu sai na buka da yazo a bashi abin shi ƴaƴan shi suka bashi ƴaƴan wancan ubay bin khalaf suka ba sai na abubakar wannan rako ta goyon nan guda 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yi sadakar su dan wasu hanafawa masu da masu mazhaba abu hanifa suka ce to ta wannan suka aiki suka jawo leson suka ce tana yi wa a yi kullace na kayya wadda bata halitta ba ba kasan musulmi ba ko ba da musulmi inda kaware ne amma an musu raddi irin su imamu shafi suka ce a ai abin da yasa shi ma aka yi haka aka yarda wannan lokacin ba a haramta modin bace ba ai modin da da ta ce da giya ai sai daga baya aka aka haramta ana ta ja ana ta ja sai daga baya aka haramta su baki daya wannan shi ne abin da ya kasance kenan da tare da wannan ayin ina ga lokaci ya yi sai mu tsaya nan wurin Allah kai mu kuma za mu ci gaba cikin za mu jerin ayoyi kai kace duka alqur'ani ma kake ba kawai gaibi yake ba da cikin ɗaya irin kamar yadda na faɗi kin nan gaibobin nan na abin da ya kasance ko zai zowa ko abin da ke cikin zukatan mutane ba wanda suka yi imani ba wanda kafaran ba wanda suka imani Allah na bayyana abin da ke cikin zukatan su kuma tabbas ya zo kamar yadda alkurani ya faɗi alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin sallallahu alaihi wasallam